بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شوى بني وسجرما وسوى الله وسوى من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم na kusa da na nesa wanda muka samu halartar wannan mazauni mai albarka a wannan gari mai albarka garin Leman a cikin jihar Jigawa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu ni'imomin da zauna ba mu da aiki sai lissafin su ba za mu iya kididdige su ba Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a haƙƙin ni'imomin da ya mana yana cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku zauna ba ku da aiki sai littafin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya muku ba za ku iya lissafe su ba alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da mu daga babu ye mu dan adam ye mu masu imani ye mu cikin al'ummar fiyayyen halitta sayyidina maulana rasulullahi صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لين كان طريق مولى الشيخ أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه كما يم أن فيض مولى الشيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم النياس رضي الله تبارك وتعالى عنه lissafi dai inda za a dangana a yi ta lissafi ba za mu iya ƙididdige ni'imomin Ubangiji ba. Za ka uwa mai ta gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kan waɗannan ni'imomi alhamdulillah abin da ya haɗa mu a wannan zama mai albarka wato shine maulidin sahibul faida maulana shehu ibrahim ya radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu idan an ce maulidi ma'ana a taru a faɗi darajoji kuma a yaƙi abin ambato a gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan ni'imar da aka samu ta samuwar wannan bawan Allah dan uwa Allah tabaraka wa ta'ala duk inda ake ambaton salihan bayin Allah rahmat ubangiji take sauka fiye da saukar ruwan marka Sufyan al-Thawri rahimahullah yana cewa inda zikirin salihina tatanazzalu rahmat inda ake ambaton salihan bayan Allah rahamar Ubangiji take sauka fiye da saukar ruwan marka. Da haka duk inda ake an zauna ana ambaton salihan bayan Allah rahamar Ubangiji take sauka. Da haka a zauna a karanta tarihin Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wani alkhairi ne babba wato dariba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. maulana shehul islami wa sa'adatul anam wanda ake maulidin shi a yau an haife shi ne a irin wannan lokaci a irin wannan rana ta sha biyar ga watan rajab watan miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam watan dubu da ɗari tara cicicin duk da wasu akwai saɓani watan dubu da ɗari takwas ne a dubu da ɗari takwas da da da da tis'in da da da takwas saboda haka shekara biyu ne babu da dubu da ɗari tara cicicin sai zama dubu da ɗari takwas da tamanin watan da takwas sai zama wasu kuma suka ce a dubu ne da ɗari tara cicicin a yau haihu shehu rabbi Allah banu shekara ɗari da ashirin da ɗaya ɗari da ashirin da ɗaya na saboda haka wasu kuma sun ce abin ya fi haka wallahu a'lam alhamdulillahi kamar yadda na ce ambaton salihan bayan Allah rahmat ubangiji take sauka shi wa radiyallahu anhu kamar yadda muka shaji tarihinsa shi da kanshi yana faɗar shi ne ɗan alhaji abdullahi yana cewa ya kuli ibrahimu na julul haji abdul ilahi badrin alwasaji ɗan alhaji abdullahi kaji shi ibrahim radiyallahu anhu yana faɗa mana mahaifinsa shi ne shehu abdullahi babban waliyin nan babban malamin nan masanin allah nan mai shiritar da bayan allah nan shi ne maulana shehu abdullahi niyar shehu abdullahi shi ne mahaifin shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mahaifiyarsa sai da aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha babban waliya wanda allah ya shiryo ta ya ƙero ta ba don komai ba sai dan ta ɗauko wannan sirri zuwa ga wujudi shi ne halitta ga baki ba alhamdulillah a tsakanin waɗannan shugabanni guda biyu masu girma da daraja aka samu maulana abu ishaqa shehu ibrahim ya farko Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah a cikin takaicen takaitawa tarihin shehu mun shaji da tashin shehu da irin tashi ne wanda yake mai tsafta mai tsarki wanda bai san wargi ba bai san lalaci ba bai san shirme ba ko hayaniya irin na kuruciya shehu bai san shi ba ko kaɗan shehu radiyallahu anhu yana da shekara tara ko abin da ya tsara haka kaɗan ya haddace alƙur'ani ya yi karance karancensa da baki da a wajen mahaifinsa tun kafin ya kai shekara ashirin ya shehu radiyallahu anhu ya fara ma littafi ya fara rubuta littafi a ce ɗan shekara ashirin da ɗan yana rubuta littafin da zai shiga duniya ana karantawa malamai na jinjinawa sai ka san wannan shirin shirin Allah ne wannan shirin shirin Allah ne ɗan shekara ashirin da ɗaya amma yana rubuta littafin da ya shiga duniya malamai na ɗauka suna karantawa suna jinjinawa suna cewa lalle wannan ya kai malam lalle wannan ya kai malam shehu na da shekara ashirin da ɗaya ya yi ruhul adali kafin ruhul adali ma ya yi littattafai ya yi rubuce-rubuce ya yi waƙoƙi ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam don tun da ya tashi shi ya imauce ne a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da abin ambato bai da abin tunani bai da abin maimaitawa a harshen sa sayyidan sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dan haka wannan shine tashin shehu ya tashi tashi wanda yake mai tsafta yace tun da yake bai taba aboki mutumin banza ba bai taba aboki mutumin banza ba tun tashin sharafi Allah ba daka bai taba abota da mutanen banza ba za ka duk wanda za ka gani tare da shan mutumin kirki tun yana fa da ƙananan shekaru har ya kai dattijo wanda duniya ta san shi ya kara da duniya a cikin kira zuwa ga Allah alhamdulillah wanda ko da shehu ya zo Najeriya yana da shekaru watan waɗanda suke cikin shekaru waɗanda suke na ƙuruciya. amma tare da haka kudu shehu ya sako Najeriya ya wallafa littafi na kashiful albasi ko kashiful albasi ko kashiful albasi shehu radiyallahu ya wannan littafi wanda ya ba mai martaba sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero Alhaji Abdullahi Bayero ya ba wato malaman Kano su ko malaman Kano malaman Najeriya ne an sani malaman Kano malaman Najeriya ne suka karɓi wannan littafi suka diba suka diba suka diba suka ce yanzu ne wannan littafi yana nan aka ce yana nan to wannan dai babban sako shehu bai tako Najeriya ba sai tare da littafin kashiful ilbasi har yanzu littafin kashiful ilbasi ga garba daure a cikin ilimin sufanci ga garba daure akan mas'aloli daban-daban da suka shafi ilimin sufanci haka su bayan da suka ɗauka suka ta jinjina a wannan lokaci shehu radiyallahu ta'ala anhu yana cikin shekaru waɗanda suke watan an ce bai kai shekara arba'in ba ko bai wuce shekara arba'in ba a wannan lokaci saboda haka shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu mun shakin tarihinsa mai tsarki mai tsafta mai cike da darussa saboda haka na ga ya dace bayanin da za mu yi da tattaunawa da za mu yi a wannan lokaci ta ba da ƙarfi a kan menene matafiyar shehu ibrahim rabin zama ta baraka ta saboda haka yan uwa yawanci ga matasa sun taso amma ba su san wane ne shehu ba ba ne shehu ba sannan kuma ma'al asar karatu ya yi karanci musamman a da'irar sufaye yin karatu in ana karatu ba za a yi tunanin a ce wane ne shehu ibrahim ba a'a shiga makaranta za ka san wane ne shehu ibrahim saboda haka na ga dace bayanan da za mu yi akan shehu radiyallahu anhu ya zama mun ba da ƙarfi akan manhajin shehu ibrahim matafiyar shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu shin menene matafiyar shehu menene karantarwar shehu menene aikin shehu radiyallahu anhu wanda yayi har ya koma ga Allah menene shehu radiyallahu anhu ya dora almajiran shi a kai kuma menene ya tafi ya ba almajiran shi a kai wannan ya fi komi tsada mun fi komi bukatuwa zuwa ga musan wannan manhaji matafiyar shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala domin yau mun samu kan mu yan wacin rudu da hayaniya wanda ba ta taɓa samun irin shi ba za ka ta ganin wasu mutane da wasu abubuwa daban ka rasa ina suka samu sai ka ji sun ce su mabiyan shehu ibrahim ne su masoyan shehu ibrahim ne su almajiran shehu ibrahim ne amma ta za ka auna aikinsu da maganganunsu da halinsu da yanayinsu bai karantar da manhajin shehu ibrahim ko kaɗan za ka ga manhajin shehu ibrahim ya yi gabas su sun yamma to ta ina za a haɗu tsakanin wanda ya gabas da wanda ya yamma ba da za a haɗu kaga akwai buƙatar masu ganin suna shawar Ibrahim ne to suna da buƙatar su karkaɗe kunnuwan zukata domin su san wane ne shawar Ibrahim domin mu san wane ne shawar Ibrahim radiyallahu ta'ala sannan kuma waɗanda suke waje su da ba su ce na shehun bane amma fa suna wa matafiyar shehun gani gani suna ganin ko baya akan matafiya ta ahlus sunna ko kuma suna ganin a'a abin da ya karantar ba addini bane ko abin da ya dora a'a almajiransa da majiyansa ba addini bane kalla hasha wa kalla wanda ji ya karanta wanda ke faɗin haka shi ma ya yi nisa da karatu amma da bai yi nisa da karatu ba ko ba almajirin shehu ibrahim ba ne in ya karanta zai san manhajin shehu ibrahim ba ka buƙatar wani malami ya karanta da kai me na tafiye shehu menene karanta wa shehu menene abin da shehu ya rayu yana kira zuwa gare shi menene manufofinsa waɗanda yake so ya cimma wanda ke karatu ko da da kira yau shehu ba zai iya ba da wannan amsa to ka ga kenan tattaunawar mu za ta buƙatu ko za ta amfanar a janibi biyu na cikin gida mai da'awar cewa shi na shehu ibrahim ne ya san wane ne shehu ibrahim idan ya ji matafiyar irin watan wannan ita ce matafiyar shi to wannan lallai a kabe shehu ibrahim ne na gaskiya amma in ya ji yadda aka zana shehu Ibrahim aka karanta shi ya ji ba haka yake ba to shi wani shehu Ibrahim bane za ka yanzu wata dubara ta rage gare shi ya dawo ya bi ta farki shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala haka ma wanda yake wajen mai matafiya shehu ko yake da shehu gani gani ya san yana ma shehu ne watan mummunar fahimta amma matafiyar shehu ga yadda take don uwa a gurguje matafiyar shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wanda nace yana da bukata matasa su san wane ne shehu ibrahim shehu ibrahim matafiyarsa matafiya ce wadda aka gine ta akan alqur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam manhajinsa manhaji ne na salaf manhaji ne na salaf ma'ana as-salaf as-salih magabata na kwarai su ne ƙarnin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da waɗanda suka zo bayan su wannan shi ne matafiyar shehu wadda aka gire ta kan alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ƴan uwa shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu duk wanda ya san shi da wanda ya karance shi da wanda ya ji shi kyakkyawan ci zai tabbatar maka da wannan magana cewa yana kan kadami rasiki akan alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala sallam bai taɓa bauɗewa ba kuma da ɗaya rana da minti ɗaya bai ji wata yadda da karkata ga barin tafarkin manzon Allah ba sallallahu ta'ala sallam wannan abin da shi Ibrahim yake kiran duniya ga baki ɗaya akan hukuma kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba almajiran ta kadai ba shehu ibrahim radiyallahu anhu shehul islami ne shehul islami ne kar ka dauka malamin yan tijjaniya ne kawai a'a shehu ibrahim malamin duniya ne malamin musulmi ne gaba ke ba zaka da wanda yake dariƙa da wanda baya dariƙa da dan faiba da wanda ba dan faiba din ba shehu ibrahim radiyallahu anhu malamin su ne a lokacinsa abinda azhar sharif azhar a misra ita ce cibiyar ilimin duniya da musulunci azhar to su azhar ne ke kiran shi shehul islami shehul musulunci malamin musulunci shehul islami laƙabi ne babba laƙabi ne babba ka tambayi al-imam sakhawi a cikin al-jawahir wa durar fi tarjamati shehul islami ne hajar ka ji menene ta'arifin shehul islami to abin da suke ce da shi watan zarimul musulmi ne fi garbi ifriqiya shugaban musulmi na afirka ta yamma gaba ɗaya jagoran musulmi da musulunci a afirka ta yamma gaba ke da kuma wanda suka kira shi ɗin ba al'umma almajiransa ba ne ba tijjana ba ne ba ƴan faiba ba ne amma ka ji abin da suke ce shi ibrahim radiyallahu tabaraka ta'ala ba ka a gurguje naga ya dace ya kamata kwarai da gaske a san shehu ibrahim radiyallahu anhu kuma kar mu tafi ko ina mu tsaya a cikin rubuce rubucen shehu ibrahim a cikin littattafan shehu ibrahim a cikin maganganun shehu ibrahim radiyallahu anhu duk abin da kake so ka fitar za ka fitar kuma wannan magana da na faɗa cewa yana kan alqur'ani kadamin kadamin sa kan alqur'ani da sunna ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma matafiyarsa matafiya ce ta ahlus sunnati wal jama'a za ta shaide ni akan wannan magana da na faɗa a janibin sayyidina maulana shehu islami wa sa'adatu al-anani radiyallahu anhu kafin shiga cikin maganganun shehu radiyallahu anhu malamai waliyai masana Allah masana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke shaidan matsayin shehu Ibrahim ka ko san ba mai shaida kamar wanda ya san abin da yake ba da shaida a kai wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai sanar da kai ba wanda zai baka labari kamar masanin abu wanda suka san shehu ne ke ba da labari akan shehu saboda yanayi na lokaci zan ɗauko maganar malami ɗaya wanda watakila wasu daga cikinmu sun san kowa ne ne مولانا الشيخ أبو بكر أتيك وسنكا رضي الله تبارك وتعالى عنه wanda maulana shehu atiku radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu watan kundi ne na ɗariƙar tijaniya kundi ne na ɗariƙar tijaniya to shi ne ke wa shehu bayani shi wai wane ne shehu ibrahim radiyallahu anhu yace shehu ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yace shi ne wanda ya zare takobi na aniya da ƙoƙari a cikin raya sunnar fiyayyen halitta sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake jarrada kai bal azmi wal ijtihadi fi ihya'i sunnati khairil ibad cikin raya sunnar fiyayyen halitta shine sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana shehu ya zara kansakali a cikin sai ya raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe gare misali kafin zuwa shehu ibrahim radiyallahu anhu babu wanda ya san abdu abdu a haɗa hannuwa biyu a ɗora a ƙirji shehu ibrahim radiyallahu anhu ya zo mana da wannan sunna wanda mutane da yawa suka yi ta ganin wannan abun ba ma addini bane akwai da suke fahimta haka nan ba addini bane sai ga yau da gobe yau da gobe yau da gobe karatu ya yawa karatun da shehu ya zo da shi sai ga shi an fahimce shi a hankali a hankali har ma waɗanda ke jayayya da abin sai suka fi kowa ma nuna sun sallama sun yadda. Littafi musamman shehu ya yi, Rabbul Malami, an marrafa a waƙafa da ikiti da an bisa yi bil anani. Rabbul Malami, an marrafa a waƙafa da ikiti da an bisa yi bil anani. Kan tabbatar da wannan sunna ta abdu da sunna ta rafi ɗaukaka hannu. Shehu Rajallahu Hannu ya yi littafi yau littafin nan an waye gari har waɗanda ke wasu faye gani gani sun ce wannan littafi ya isa marjadi akan fahimta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya isa ka gano wannan magana ta shehu atiku radiyallahu anhu da yake jarrada sayf al-azm wal ijtihadi fi iya sunnati sayr al-ibadi yace qamus ash-shari'ati wal haqiqa wa manba'u sirri wa ruknu tariqa shi ba ku ya ce shehu ibrahim kamus ne na ilimin shari'a da hakika kamusu shari'ati wal hakika ma'ana an ce kamus kalma ce in ta shige ma duhu ne ma'anarta ina ta samu asali menene ta kunsa in baka gane ba to sai ka tafi a dictionary dictionary sai ya maka bayanin wannan kalmar ga ma'anarta ga inda ta samo asali ga istiqaqin ta ga inda aka tsago ta duka kamus zai ma wannan bayanin yace to haka shehu yake a matsayin ilimin shari'a kamusu shari'ati wal haqiqa wajen ilimin haqiqa ba kamus ne sannan wani ba'u sirri wa rukunin tariqa shehu radiyallahu anhu faɗo ku sirri ne kuma rukuni ne na dariqa saboda haka yan uwa a gurguje wanda na ga ya dace mu ɗauko maganganun shehu da kan shi ya faɗa mana wane ne shi menene matafiyarsa rabbi Allah ta baraka wa ta'ala ba wai wani malami ba ya ce ga matafiyar shehu ko ne fassara matafiyar shehu a'a shi da kan shi yake faɗa ma duniya ni fa ga hanya ta kuma wannan maganganu da baki ɗaya in ka ɗauko maganganunsa ka ɗauko ayyukansa ka ɗauko halayensa kamar lisanul halin shina faɗar abinda alƙur'ani ke faɗa قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كمان شغلة كرم فوانا آية لي نقول هذه سبيلي عدو إلى الله على بصيرة على ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين saboda ni saboda za ka ga tiryan tiryan komi duk motsi shi ya faɗi matafiye shi za ka in ka fara da tauhidi irin ta Allah shehu radiyallahu anhu yana karantar da duniya ga ga matafiyar shi a tauhidi a aqida za ka ba ta ka tambayi kowane malami ba a cikin rubuce-rubucen shehu maganganunsa kenan ayyukansa halayensa nan za ka fitar da komai kake so ka fitar na shehu sannan kuma ka fahimci wane ne shehu rabbi Allah tabaraka wa ta'ala a fagen tauhidi sai ku jira cewa nuwahidu maulana bi ahmad nu'minu wa bil rusli wal amlaki wa huwa al muhayyin aqidan mu in ji shehu bara radiyallahu anhu tauhidi dan da Allah la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba tauhidi kenan ba ɗayan ta Allah, Allah shi kaɗai yake, shi kaɗai ya cancanci abota mawa? Shi ya ce nuwa shidu maulana bi Ahmadu Nu'minu. Sannan kuma mun ba da gaskiya ga Ahmadu, al-Murta ba Bushra, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun yadda manzon Allah ne, bawan Allah ne, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya koma duniya. Wal amlaki mun yi imani da mala'iku, wa huwa al-muhaiminu, Ubangiji mun yi imani shi ne sarki ne sun ka ayyukan bayi kaga har ma an shiga bayanin arkanu tauhidi rukunin tauhidi ba ɗayan ta Allah ba imani da Allah imani rukunin imani imani da Allah imani da annabawan Allah imani da mala'ikun Allah imani da ran lahira duka shehu yana gano waɗannan wani wuri yake rafi bi rabbi wal hanifatu maslaki imani rasulullahi la atahallam yace na yadda ubangiji na wanda ya halicce ni shi kadai ne da in bauta mawa abu shehu na faɗin matafiyarsa wajen bauta shi kadai na yadda in bauta mawa wal hanifatu addinin musulunci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi maslaki shi ne matafiyata to kamar an tambaye shi shehu to wane ne jagoranka yace jagora na kake so ka ji imani rasulullahi la a takallafu jagora na wanda sai ya yi zan yi sai ya motsa zan motsa shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba yace dalili kitabullahi wal bait qiblati nasum wa bil bait al haram nuqawwidu yace jagora na littafin Allah Ka'aba ita ce alƙibla ta muna azumi irin yadda manzo Allah ya koyi da azumi وبالبيت الحرام نطوفه kuma muna dawafi da ɗakin Allah kaga dai arkanul islami shehu ke karanta maka ga rukunan musulunci waɗanda su ne yake a kan sannan ce nusalli sujudar raki'ina wa innana ala zagarajna ala zagarajna tahara la nata'assafu ko ala zagarajna muddatar tahari na'ashifu yana da nusa biyu yace aikin musalla kaji shehu na faɗin aikinsa sallah haka fa rage ga mai kallo in ka ji mutum ya ce shi ne shehu ibrahim ne ka gaya sallar shi take yana sallah ya yake yin ta cikin lokaci cikin jami'i shi ne shehu ya ce musalli sujudan raki'ina kuma a cikin jami'i muke yi sannan akan haka muka rayu kuma akan haka za mu ƙare مدى الدهر مدى الزمن هذا الشهر ولسنا نبالي بالسليم فلا نرى سوى خالق الأكوان يؤتي ويسحب شويتي صار ومد وأن بس يتلد أين تعالى با وأن نسيك أن الله أكوني مريم الله إيسا الله الله الله ما تتسليكي شيني ما تترينيكي شويتي بقى ومد سو فأر ومد سو ba magana akwai mai bayarwa من قرب سواء إما أبنجي تبارك وتعالى ونذكر مولانا الجليل تعرضا لآلائه شكرا ولا نتقشه haka dai shi radiyallahu anhu yake ci gaba da maganganun da ke karan yana karantar da al'umma ɗayan da Allah yana karantar da al'umma matafiye shi a tauhidi yana ta haske ilahi lam arum nafsa ghairihi wala ghairahu akhsha fa hasbi bihi hasba yace ni ubangiji ya ishe ni ubangiji tabaraka ta'ala ya ishe ni kuma ban ga akwai wani mai amfanarwa ba in ba shi ba ba mai amfanarwa sai ubangiji haka shehu yace kuma ba wanda nake ganin zai iya cutar da ni ko kaɗan don haka ba na tsoron cutarwa kowa kuma yadda ba na fata ko ƙaunar amfanarwa kowa in ba ubangiji ba wannan shine tsuntsar tauhidi kaji abin da shehu yake karantarwa wani wuri shi wuce ta yi ɗantu an Allah kana wa lam yazal wa annaka mahbubun da kai ji muqarrabu yace na ta kankance na tabbata na ina da yaqini cewa ubangi tabaraka wa ta'ala yana nan kuma bai gushe ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah ne kuma abin kusantawa ga Allah tabaraka wa ta'ala fiye da dukkan halitta ba wata halitta da ta samu kusanci ga Allah kamar kusanta sai ta rasulullahi a wajen Allah wani wuri to ashhadu anna Allah la rabba ghayruhu faqad ballaga al-hadi alladhi anzala al-malik yace malak na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah Allah shi kadai yake wa da wula sharika ba kuma na shaida manzon Allah ya isar da sakon Allah wannan da Allah ya ko mala'ika Jibrilu ya bashi shi na alƙur'ani na shi da manzon Allah ya isar da wannan sako haka shi yake cewa wani yake bari iku min al-ishraki wa shakki wal utubi bi fadl rasulillahi bil bu'di wal qurbi na tabbata na kubuta gabarin shirka na kubuta gabarin shakka na kubuta gabarin jiji da kai duk wannan fa kubuta da nayi ba dubara ba ta bace yace abin da ya samun man wannan na same shi bi hubbi rasulillah san manzon Allah ya samu man duk abin da na samu dinnan wani wuri ka je na magana akan musulunci ina fara kare hu tauhid hal ma na qa'ilun li anna ilahi bari iman yuqifu yace yace rukunnan musulunci na farko ɗayan da Allah dan haka ɗayan ta Allah shine rukunin farko shi yanzu dan mutum ya ce la ilaha illallah ne da shi gishiyu ya ce fa bai yadda bauta wa kowa ba sai wanda ya halicce shi yace to yanzu wanda ya faɗi haka yayi ƙarya hal ma na qa'ilun bi anna ilahi bari'i man yuwaddu ya kai mai ursa wanda kake ganin ba ai daidai ba me laifin wanda yace ba zai bauta ba kowa sai wanda ya halicce shi ba ai wanda shi ne tsotsar tauhidi ba wanda yake zaka abota mai sai mai halitta shi ne Allah subhanahu wa ta'ala za ka yake ka za ka musalli ma da raina shari'atan salat min salatin qattu fashanu ashmahu yace haka muke sallah ba mu taɓa sanin akwai wata shari'a ba wanda ta hukunta daga sallah kaji shehu na faɗin rukunan musulunci yana faɗin abin da ka in an tambaye ka me shehu ya rayu yana kira yana faɗi yana kira yana karantarwa to wannan abin da muke karantarwa shi ne shehu ya rayu a kai kuma shi ne shehu yake karantarwa kuma shi ne shehu yake shiritarwa a zuwa gare shi ya ce sallah aikin mu sallah yace ai kai ba wata shari'a ma da ta wakilta daga sallah duk shari'a annabawa kowace shari'a akwai sallah a ciki ma da rina shari'a ta khalat min salatin qattu والشأن أشمخ نصوم كما صام النبيون قبلنا وهل عاب صوما aqidu man yuwarriku shehu ya ce aikin mu kuma azumi azumi kamar yadda annabawan da suka gabace mu Allah ya dora musu azumi kutiba alaikum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum an wajata azumi gare ku kuka alqur'ani yake to shi ne shehu ke magana anan don haka yace shi akwai mai hankalin da zai iya aibata azumi ko wannan babbar ibada fa za ka zakatun thumma hajjun فكلها من الشمس أضوى بل من الشم أرسخ شيخ يجي هكا ناما أيت المزكى saboda shehu ya ga duka arkanin islam ya haɗa su amma bai taɓa zakka ba ya tara dukiya ba a san me zai da ita ba yan kawo hasiya ko ya yi noma sai a sayar a ajiye kuɗin ba abin da yake so saboda yana zakka ta noma amma zakkar kuɗi shi yake so yi ya tara ya ajiye ajiya ba a san me shehu zai da sai ta shekara shi wacce a ɗauko ta aka ɗauko ya bare abin haƙullahi a ciki an kasa arba'in kashi ɗaya sai ce a baya miskinai sai ya raba sai ya yi zakka sauran ma duk aka raba kama abin da yake so a rayuwarsa ya ga rukunin musulunci babu guguda wanda shehu bai ba wannan shine shehu mutuwa rabbi Allah tabaraka wa ta'ala haka na shehu na faɗar muhimmancin sallah har inda aka je aka aka samu sallah yake taral mustafa laylan wa wafa bi khamsati yace manzo Allah sallallahu alaihi ya yi tafiyar dare kuma ya zo da kallolin nan guda biyar ya ce saboda haka fifiko ya tabbata da waɗanda suke magabata da shehu ya dawo a da maza Allah ya dawo وأوسادها إلى العروج موكلا ففيها ينال العبد كل التقدم شيخ يتي فقال الله صلى الله عليه وسلم بيداو abin da yake wasu ci da shi shine sallah shine sallah da muhimmancin ta don haka bawa na samun dukkan taqaddumi gabata fiha cikin sallah yanzu mutum zai alwala yana alwala ya kare ya bibi gabas ya daidaita ya yi tafiyar ihrami ya kabbara yanzu sai ka shifa da Allah sai ka shifa da Allah akwai network din da ya kai saurin wannan sun ba sallah ba don almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana asiri da ubangijin sa saboda haka shi yake faɗan muhimmancin sallah lahu wajhi kuma raka anna tawadu'an tara qurratul aini min khairin mun'imi إذا قمت من بعد الركوع مرتلا وتسجد من بعد الركوع المعظم لقد قويت أنت المسافة جهرة وصلت إلى المحبوب كبير وأظم فكفر لحضرة الله كيف جيك سوى التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله أنا من والله تعالى تتو كرك منشي فدا دليل زوان كوانا عبا waye dalilin zuwan ka wannan fadar sai na rasulullahi dan haka kar ka mance sai ka ji mai sallah na assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yana fadar Allah fa amma yana assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ashe can fadar Allah ma manzon Allah na can to shi wa radiyallahu anhu yake karanta da wannan sannan idan muka koma wajen imani da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka abin da shehu ya karanta girmama manzon Allah kuma matuƙar girmamawa ba ka samu wani mutum wani malami da yake karantar da al'umma sanin girma da alƙadarin sai na rasulullahi kamar maulama shehu ibrahim ba wallahi babu wannan magana muna faɗanta ne bisa kan adalci ba zuga ba ce ba wuce wuri ba ne ba san kai ba ne magana ce ta gaskiya kuma da za ka bibiyi abun nan da ake faɗa za ka ga haka za ka ga haka kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk abin da yake da alaka da manzon Allah za ka ga shehu ya narke cikin son wannan abu da girmama abin mai alaka da manzon Allah ba mutane ne mutanen garin annabi ne itacen da ke garin annabi ne turbayar da ke kasar garin annabi ce kai ko ne ke da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga yana da girma a wajen shi Ibrahim radiyallahu anhu domin ya karantar da mu kuma girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za ka sai ka ja ce atawa abana rushda lil khalqi wal huda wa mahdi lil islami man zaha bil aswa menene manzo Allah ya zoyi yace manzo Allah ya taho ya bayyana da shari'a ya bayyana da shari'a kuma ya shimfida kwalta watan tarwai ƙarara ba fa cin karo da tsaya ko cin karo da dutse ko fadawa rami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gare kamar wannan magana isharar ke zuwa ga hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha kanhariha na baku akan tafarki wanda yake mai haski mai tsofa ne daransa kamar rana yake to shine shi wuce cewa fanzahatul aswa duk wani abin da yake mai muni manzo Allah sai ya kawar da shi وبلغنا ما أنزل الله كاشفا بنور من الإشراك والشك والإجواء وكما الله إسمنا دع أدل الله يسوك النفع ينا من يايتهم شركة دشكة دهلكة دهلكوة بنور دحكي للعلم فقال الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ المختار أدى أمانة ونافحنا كلا وما سعيد البعض يتي مزار الله المختار wanda aka zaɓo daga annaba daga annaba ɗari dubu ɗari da ashirin da hudu idan muhtaru to shi ne ya isan mana da abinda Allah ya aiko shi ya cika amana ubangiji ya mana nasiha ya nuna mana gaskiya duk abin da zai amfana da mu manzo Allah ya nuna mana in ji shi don haka wani wuri yake fa hal ansara aina ka yawman ka hadihi ina tambayar ka don Allah ka idan ka ya taɓa ganin ma wata shiriya ka hadihi kamar shiriyar manzon Allah in ji Shehu Ibrahim radiyallahu aka hasibu dinan ghayra mal mustafa falak bawan Allah yanzu kana ganin wani abu addini ne ba wanda manzon Allah ya shiga ba yanzu kana ganin wata hanyar da ba ta manzon Allah ba ka ɗauke ta addini a babu addini kan sai hanyar da manzon Allah ya zo da ita inna ad-dina inda Allah al-islam wa man yattaghi ghayra al-islam dinan falam yuqbal minhu don haka da'uni min at-tadlib wa shirki wa abudan wa abudu ilaha al-bara ma la sharika liman malak فلبيك مولانا لك الحمد كله لك الملك والنعمة جميعا وبارك لك shi rabbi Allah anu ya ci gaba da ni ku fita batuna da masu aqidar trinity cewa Allah uku ne ba ruwana da su ba mu da alaka da su Allah shi kadai ne wahdahu la sharika lahu wa'budu ilaha ku bauta ma ya ku bayin Allah ku ta Allah ku bauta ma Allah ilahan wahidan Allah wanda yake shi kadai la sharika sai da abokin tarayya ko kadan sai ci gaba da talafai ta maulana da kalhamdu kulluhu har ya zuwa ƙarshe wannan a takaice shi ne manhajin shehu ibrahim a fagen tauhidi rabbi allah wa a aqida ka ji aqida shehu ibrahim wannan ita ce aqida shehu ibrahim to mu koma yadda shehu ibrahim ya riƙe sunnan manzon allah yadda ya karantar da sunnan manzon allah yadda ya rayu akan sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam za ka san cewa shehu ibrahim shi ne imami na ahlus sunnati kuma shi ne tafarkin sai na akan tafarkin magabata a salafu salih amma Allah duniya ta birkice ta daga wannan tafarkin karara na manzo Allah sallallahu wanda shehu yake a kai sai kaga wasu suna neman birkice shi da juye shi su mai da sama ƙasa su mai da ƙasa sama sawa'an cikin gida suke sai su shigo da wasu abubuwa wanda ba sa da alaƙa da wannan tafarkin na shehu kuma a ce shi ne tafarkin shehu shi ne karantarwar shehu har su sa wasu na kyamar wannan matafiya tare da matafiyar shehu ita ce matafiya ta sai na rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan haka shehu sai ga jina halittinu illa dhikr wa sunnatu allati anil mustafa sahat fa tilka dawa'i ina tambayta don Allah wani ne ma addini ina wani abu ne addini illa dhikr sai qur'ani والسنة التي عن المصطفى فحد وكما سنة تئن جنت لدى المصطفى أبن ذابي القرآن وسنة ما يكسوني الديني هذا شو هيج كم هذا جهد شيء والسنة التي عن المصطفى فحد تجب تلك دوائي القرآن وسنة ما الله da aiki da su shi ne maganin cuta ta shi ne maganin dukkan cuta maganin dukkan cuta alƙur'ani maganin dukkan cuta sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka sai ka je na falam aqafu ghayra al-mustafa lastu taliyan siwa dhikrihi kuful malam maladi ni fa ba ka taba samun nabi wani tafarki in ba na manzon Allah ba falam aqafu fastabin ghayra al-mustafa in ba manzon Allah ba lastu taliyan siwa dhikrihi ban zan mai karanta wani abu in ba in ba ambaton in ba ambaton manzon Allah ba cewa zikirhi sai alqur'anin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi don haka ku kullu malama malaiya ku jama'a ku kame gabarin zargina wannan ni fa shi ne ne da shi kuma shi ne imani da shi yace ana fa khilafin bain taha wa ghairihi yarahu labib ghayr ayn amali yace dan Allah yana tambaya yanzu mutum ya kirkiri wani sabani tsakanin manzan Allah da maganar wani da ta manzan Allah har yanzu akwai magana cewa akwai saɓani a ce annabi ya ce kuma a ce wani ya ce yanzu mai hankali yana ganin wannan ya dace mai hankali yana ganin wannan ya dace a ce manzan Allah ya ce kuma a ce wani ya ce in ji shi a nasu bakilafin bai na ɗaha wa gairihi ya rahu labinin gaira aibin mara'i lallai mai hankali kan zai ce wannan shi ne cikan makanta Allah ya ce wa ma ata kuma rasulu fa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira Allah ta'ala ya ce mutumin zan Allah kuna da kyakkyawan kai a cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wani ya ga akwai wani sabani ayana su hallul hasna وقفوا محمدا وإلا ترون الدهر جد برائي shehu ya ce ya ku mutane ya ku mutane wallahi hallul hasla ku yi watsi da kakaci surutan da ba su da amfani da cika baki da kakaci ku fita bakin shi wallahi wa tsako muhammada kowa ya bi manzon Allah to Allah ga shehu yana faɗin tabarkinsa kuma ga abin da yake kiran duniya zuwa gare shi abu manzon Allah ya ce wa illa in ba ku amsa kira na ba kun kama tafarkin manzon Allah farauni dahara jidda bara'i za ku ganni ina mai bara'a da gare ku ma'ana bara'a mutum ya ce ni na shehu ne shehu ta ban san ka ba ni na ka ne shehu ta ban san ka ba ai na kaura ka kan tafarkin manzon Allah za ka gani manzon Allah za ka in ka bi wata hanya ba ta manzon Allah ba ruwa na wa illa tarawni dahara jidda bara'i ذات شهوتي عليكم بحبل الله للعبد واثقا فنهج يناوي الذكرى نهج الشيطان عليكم ذلك الشيك بإجير الله إجير الله شيء القرآن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبكيش yace na kusa amsa kiran manzon ubangiji amma na ba muku abubuwa guda biyu in ku rike da su ba za ku bace ba har abada kitaballahi wa huwa hablun ممدود إلى السماء كتاب الله شين إجيا جميع الأ إذوا سما وات عليكم بحمد الله القرآن كنا للعبد واثقا هنا ما سأل تواد ونم ببنبا الله شين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلك من ذا الله كلك من ذا الله عليكم بحمد الله للعبد واثقا فنهجم دون تفرقي من أول فكرة يوم التي كرد القرآن na hajji shaƙa'i shehu ya ce tafarkin rashin arziki ne tafarkin tsiya ne duk tafarkin da ke karo da alkur'ani shehu ya ce tafarkin tsiya ne babu ruwa na shi wa in kulta hajjal wurdu na hajji muhammadin a kolo na amu wurdi ne na yi safa'i ya ce da za ka tambaye ni kai ɗan uwa ka ce to ka ce kai kana kan tafarkin manzon Allah sau da kafa wannan wurdin ma da kake yi na hajji muhammadin shi ma tafarkin manzo Allah ne wannan dariƙa ta tijaniya da kake yi tafarkin manzo Allah ne shi ya ce a kulu da am amsa zan ce ma eh tafarkin manzo Allah ce menene dariƙa tijaniya istighfari salatin annabi la ilaha illallah to menene ba da manzo Allah ba ciki istighfari wanda manzo Allah ke cewa ya ayyuhan nasu astaghfiru rabbakum fa inni la astaghfiru Allah bi yawmin atamarra وفي وفي رواية أكثر من سبعين مرة اجتهاد مدري كنت استغفاري نيما فا سوى نيما فا معناه شيء بدل الذنوب عليه الصلاة والسلام يقول نيما فأنا استغفاري أعيني فما ده سوء تاري فما ده سوء سبعين كل سوء تاري وضوء أكبرك من الله بل استغفاري بل ذنوبي فا أما كل ما قال أنا استغفاري هذا تفرق استغفاري تفرق من الله ga salati tafarkin manzo Allah ne fadala da cewa maza maza ku yi ta yawai ta salati domin bukin din zama kusa da ni ranar tashar kiyama ko domin ku yi bukin din zama kusa da ni a aljanna aktarukum alayya salatan aqrabukum ladayya yawm alqiyamati aktarukum alayya salatan saboda haka لا إله إلا الله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله mafi fushi abin da na faɗi ni da annabawan da suka gabace la ilaha illallah da Allah wannan ba tafarki manzo Allah bane za ka shirya ce aqulu na'am zan ce eh tafarkin manzo Allah ne ita dariƙa wurdi wurdi na bilayli safa'i ana yin shi ne domin neman tsarkaka faman wuridu illa dhikru lillahi wahdahu musayyi al-muqtari khairi wa ra'i yace to ai shi wuridin dan uwa saurara ka ji ba wani abu ne cikin wuri da illa zikiri sai zikiri zikiri kuma shi ya fi kowace ibada ya fi kowace ibada haka Allah tabaraka wa ta'ala ji wala zikrullahi akbar wala zikrullahi akbar zikirin Allah ya fi kowace ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unakirukum bi khairi a'malikum wa afkaha inda majutukum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min iba'i al-fahdi wal fitta wa an talqaw ajuwakum wa tadribu a'naqahum ويضربوا أعناقهم قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل فأنا باكل أبار الأبن يبي كوني با يا في أوكاكا da kibarin ya fi ɗaukaka ya fi yanzu yanzu ya ɗaukaka darajar ku a wajen Allah ya fi ku tafi yaƙi ku kashe a kashe ya fi ku yi kyauta ku yi sadaka da dinari da azurfa fatan suka ce wannan menene wanda ya fi ɗinnan manzo Allah ce zikirullahi azza wa jalla amma ta Allah mai girma da buwa to shine aikin dariƙa shine aikin dariƙa don haka in kace dariƙa na hajji Muhammadin lallai haka take don haka yace kamar warji illa zikrullahi wahdahu nusalli ala al-muqtar khair wa ra'i فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره فوردي لداء العيد لداء العبد عين دوادي يتي ففجي Kwada ki gane ta ɗin tijaniya ba ambaton shehu ne ciki ba ambaton Allah ne. Shehu tijaniya radiyallahu anhu imani ne, yadda ka san za ka yi azahar ka ce na yi niyyar bin liman. Ba liman ku rusa mu ba. A ka niyyar bin liman imamun ta ne. To haka shehu tijaniya radiyallahu anhu imani ne a cikin wannan wurin. Ba shi ne ake ambato ba, kuma fi zikirin shekaru da zikirin gani. Yace rubuci lidayafi almudawal wurjina shi ne hakikalin waraka magani ga cutar kowane irin bawa eh abdi yana nufin shi da kuma dukkan bayi ma kuma yanzu kuma la tunkiru an jahalati li baghiyan wa udwan wa ayyi jafai yace dan haka dan Allah ku taka a hankali masu kokarin musu da jayayya ku taka a hankali ku taka a hankali kar ku yi jayayya kan jahilci da shishigi a rabba jibril al-amin ونوركم كتجنات يا بنجد الملائكة جبريل فثبتا ألا تنمل هذه قلوب أولئك ألا تثبتت زكاة تنباينك أكيد إذا ألا تنمل هذه أرفع تفرق من شرك هو شين بنا رسول الله ونريد ولا يبتلين الله بالسيد والهواء نعيش على الغيبة ليوم اللقاء الله الله كركة ربيو ذكركته da hutun zuciya. Allah kai mana arzikin mu rayu alal bayda a bisa tabarkin nan na annabi sallallahu alaihi wasallam farisol wanda maza Allah ke ta farattukun alal mahajjati al bayda na ba ku akan tabarki wanda yake farisol laili hakan hariya to shi ne yake liyumi liqa'i har mu haɗu da Allah muna kan tabarkin manzo Allah Allah kai mana haka nan shewar jallan wani sai ke wannan addu'a ونورك جاءت سبيل سلام الفقه فائفرائه هو الباب للمولى وليس سواه yace tafarkin tsira bawa in kana neman tafarkin da za ka tsira ka haɗu da Allah lami lafiya fiki tafatu siratihi ya tabbata a cikin bibiyar tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka yi huwal babu lil maula manzo Allah fa shi kadai ne kofar saduwa da Allah duk inda ka bi kana neman saduwa da Allah ba za ka samu ba sai ka sai ka sai ka haɗu da manzon Allah sai ka bi ta kofar manzon Allah za ka sadu da Allah wal babu lil maula shi ne ce kar fa kai tunanin akwai wani bayan shi walaysa jiwahu ba fa wata kofar saduwa da Allah sai sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani yace sabilu salamin ittiba'i muhammadin rasulin karimin muqtafal wa amin yace sabilu salami ta farko zaman lafiya ka zauna lafiya ka tsira ka zauna lafiya lafiya ka tafi lahira ka tsira to kana nemi wannan ittiba'i muhammadi abi manzo Allah abi manzo Allah ya ce shine manzo na Allah mai girma wanda Allah ya je karshe annabawa aminu kuma amintaccen Allah له اسمة والغير يخطأ تارة ودورا يصيب ما لديه ما لديه يكين yace abin da yasa ka jira yace ma ka bi manzon Allah manzon Allah na da isma tsakaninsa da Allah bana Allah ya bashi wani tsari ba zai kuskure ba bai bauɗewa bai kaucewa bai kuskure amma wal khairu duk wanda ka ba manzon Allah bai ya kada utaratar shirke zai wani lokaci zai iya kuskure bai san yayi ba wa auren yusibu wani lokaci kuma ya yi daidai ba da zai yakinu kuma ba yana da yakini ba to don haka kabo wanda baya kuskure kuma yake da yakini a cikin bin Allah shi ne sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ومجلسي والهادي يروم قيادتي فذاك المعنى وهو أشقى وأخيب شوكي دو وان ديكي غني زي جاني زوا غوني من زن الله صلى الله عليه وسلم wannan shine wahaltacce ka yana cikin wahala ne me tunanin ya gane zuwa ga wani manzon Allah a'a yace falam arda kabiran ولست مبكلا فمذهب غير الهاشمي لست أذهب shi bai ce ban yadda da canji ba musanyi addinin manzo Allah bai da ba matafiyar duk da ba ta bahashimin dangi ba ba a same ni ina fi wannan matafiyar ba wani hajji sabili wa zuhul liman ihtada laqad khaba man yabki wijaji wa tulubu shi bai ce wani hajji sabili ni fa tafarkin matafiyata ƙarara yake ba nuku ciki ba wani maganin takiya ciki a kararan nake ga wanda ita ce matafiya ta in za ka bi ni ka bi ni manzo Allah ne imami na in za ka bi ni ka bi ni haka shi yake wannan hajji fadili wa ta hulli man ittada to duk wanda yake shiryayye ba ya san matafiya ta karara take don haka man yabki ujaji wanda ke neman ya gana karkace ba wannan ya tabi ba zai taba ganin haka ba ko wanda ke ganin yana neman ya ce ga inda na karkace ba zai samu haka ba saukar ala salafil a'la min ridwan rabbihim wa qaddar rasul nahjal amin wa haddahu yace iran Allah yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ta tabbata ga magabata na kwarai waɗanda suka karantar da tafarkin manzon Allah wa haddahu suka tace shi Allah ya kara musu yadda haka shehu yace wani nufi jati idan fara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal basiru bajidu idan dai biyayyen mutane ya sa kai yana tafiya a kan tafarkin sa nake duk inda ya ɗauke kafa da nake bayarwa in kuma ya tsaya ko da da rana ɗaya ne fal basiru bajidu ba ranar tafiya saboda manzo Allah ya tsaya والولية وإن حال أن نهج الأمي رسولي فإنني على نهجه ما عشت فهو حميد yake idan dai wani ya karkace gabar tafarkin manzon Allah ni kan ala nahjihi ina nan kan sunnan manzon Allah ma ishtu na tukar rayuwata fahuwa hamidu kuma na gamsu da bin manzon Allah ma'ana tayi man ba na neman canji wa sana ilahi nafsi dahra la ura أميل إلى ما ليس في الشرع جائزا shehu yana gode wa Allah yana ce ni yana daga cikin goge da nake wa Allah Allah ya kiyaye ni fa ba a taba gani na na karkata zuwa ga abin da bai halatta ba ga shari'a kabiri tiryan tiryan ayyuka na da zantuka na sai dai abin da kai baka gane ba amma kan na gode wa Allah wa kana ilahi nafsi yadhharu naqra amilu ila ma laysa fi shar'i da'iba ba a taɓa gani na karkata zuwa ga abin da bai halatta ba ga shari'a wani wuri ta ka jaje ta masak bi a ziyalin nabiyyi mutabi'an mazahibahu fal muhdafatu falala yace kamuwa ya kai muridina ya kai almajirina ya kai mai dangantaka da ni ya kai masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba almajirina bane tamassak bi a ziyalin nabiyyi kayi riko da gezar manzon Allah ka riƙe tamar mutabi'an mazahibahu tana mai bin matafiyar manzon Allah fal muhdathatu da abin da yake kirkirarre mara tushe da asali a alqur'ani mara tushe da asali a sunna falala farko ya ka shiga haka shehu yace haka shehu yace abin da bai bai da tushe bai da asali a sunna falala karka yadda wata rana imamu hasan رضي الله عنه limamin masallacin shehu kuma jikan shehu dan babbaƙe shehu sai da zahra radiyallahu ta'ala anha wata rana mun ziyarce shi yake faɗa mana yana cewa shi sha'anin yadda shehu cikin duk motsin shi manzo Allah duk motsin shi manzo Allah yace wata rana sai kawo mana shahidi akwai takarduna gefen kujerar shi haka sai ɗauko yace kun ga suna ta rubuta irin misalai ne na rikon shehu da sunnan manzon Allah irin abin da shehu yake karantarwa na riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to daga ciki wata rana jamalu abdulnasar shine shugaban ƙasar egypt masra ya aiko ma shehu da wasiƙa to sai shehu ya kira imamu hassan ya ce kamar sakatararsa ne ya ce rubuta masa amsa to sai rubuta amsa da larabci sai ya kawo shehu ya karanta da ya kawo ya ce tun daga sallama ta shehu ya fara man rajji gyara ya ce wannan sallamar da kai ba ita ta inganta a sunna manzo Allah ba ya ce tun daga sallama ta sannan aka shiga wannan abin da kace bai inganta a sunna ba wannan haka yayi bi takardar ya ce ya yi mata takardar ya mata gyara haka haka imamu hasan Allah ya kara masa rahama ina tuna lokacin da muka ziyarce shi yana faɗa mana haka don haka a takaicen takaitawa a gurguje saboda yanayi na lokaci da dare shi Ibrahim radiyallahu anhu mai tsananin riko da shari'a ne mun dai girkon fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin girko da shari'a ne shi radiyallahu tabaraka wa ta'ala ta ga kuma ya shehu islam eh shehu shari'a ma islam الشريعة والطريقة والحقيقة الشريعة والطريقة والحقيقة شنو مسلمشي فشيخ مسلمشي don haka ba mamaki in ya zama aya babba a cikin riko da shari'a da kula da shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ma zaka in kaga mutum na wasa da shari'a yana wasa da shari'a ba na Shehu Ibrahim bane ko kaɗan ba na Shehu Ibrahim bane na Shehu Ibrahim kam kan shari'a suke ga shari'a ga haƙiƙa tana tafiya zo zo zo wannan shine matafiyar Shehu فهذا لا تقول ليش إنت هنالك أما الفيض لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرع متقن إنت لوكة الانفيضات هذا تاقني فوقنا تنمين فولا إنت لا شك لن ترى سوى عارف بالله إنت تقل كديبة عارفين مثلا الله تسوى الله yace sannan kuma in ka kalle su wa shar'u mutaqadu ga shari'a kuma an kyautata ta ga shari'a an kyautata ta sallah ba ta wuce sun san Allah azumi ba ya wuce komai na shari'a rike suke da shi a kuma ga cikin irfani sanin Allah don haka yace walillahi izzun ba'dahu li rasulihi wa lil mu'minina al muqtafina bil shari'i yace girma san na Allah ne walillahi al izzatu ورسوله للمؤمنين فهذا يجي حكما وأن سبتك شارئ ما يشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق الشيخ لشريعة كما إذا نجي أمك في ذنبك يا شباب لو كتشينا سيدي يوم تدوك الشواهد أهانك دي أبو البوجي إن تجيب في رياض التطفير في رياض التطفير تطفير لنا شيخ وانت أقربه تمام وفاتنسا shi ba shi ne rubuta shi da alƙalamin da hannu da alƙalamin sa da takarda a abin da yake faɗa ne aka yi rikodin aka mai da shi rubuce a takarda ta je da tafsirin yake sai ya bi tafsirin to a daidai ayar wa abudu rabbaka hatta ya kal yaqin kai ta bauta wa ubangijin ka ya rasulullahi har yaqini ya zo maka ma'ana har mutuwa ta zo maka shehu da ya zo tafsiri nan dan ka gano kadaminsa a shari'a kadaminsa a hakika radiyallahu anhu yace al yaqinu huna al maut yaqini abin da ake nufi yaqini ba nan mutuwa wa abu rabbaka ta yace al yaqin ka bauta ubangijin ka har mutuwa ta zo yace al yaqinu huna sai ne zaki maimaita al yaqinu huna al maut laysa kama yaqulu ba'd as-sufiya ba kamar yadda sashen sufaye ba alladina la qadama lahum fi shari'a waɗanda ba su da kadari a cikin shari'a suna cewa annal insana ya abudu rabbahu hatta yajida al-yaqina wa yatruka al-ibada wai mutum in ya samu yaqini ya samu usuli ba shi ba ibada yanzu ibada ta mahjubai ce shehu ce ina ko alama al-ibadatu la tasqutu abadan shehu ce ibada ba ranar da za ta tsaya wai dan kai usuli yanzu shi kenan ba sallah ba azumi ba zakka ba haji وجه الإبادة لا تسقط أبدا إبادة لا تتريب هر أبدا فهذا يكفي إلا بالموت سيأموت سيأموت اليقين هنا الموت شهو الآن أنا ترى كرفع جاتا al-yaqinu huna al-maut wani ya ma wannan aya ta wa abu rabbaka ta ce ka yaqin har kai usuli sai ta bautar Allah har kai usuli in ta usuli yanzu ba maganar bauta sai wuce al-yaqinu huna al-maut dan uwa a fi da tafsir wanda yana nuna mazhabin Shehu Ibrahim mazhabi ne tatacce tatacce tubanci ne tsuntsa in ka ga wani na mai kallo wani gani-gani bai fahimci abin ba ne in ka ji wani ya mai mummunan fasara a cikin gida to bai san shehun ba ne bai san matafin shehun ba ne dan uwa a gurguje watan misalin da shehu ya kawo nan da ya ce al'ibadu za ta tsoro a bada da akwai wani bawa cikin bayan Allah wanda za a ɗauke ma bauta don ya taka wani matsayi to ba kai na rasulullahi amma manzon Allah ya yi har ya koma ga Allah har ya koma ga Allah babu ibadar da ya ce an ɗauki mai kuma babu ibadar da ya bari yana cikin rashin lafiya kawai ba ba bai iya takawa sai ya dafa sayyidina Abbasu a dama ya dafa sayyidina Ali a hagu ko sayyidina Usama ibn Zaid ko sayyidina Abbas a hagu ya tattaka kafafun ba su ba su taka kasa sharawa suke yi kamar irin mai partial paralysis din amma manzon Allah bai yi ya yi sallah a cikin gida ba haka bukari ya ruwaita annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma ta ta kafafu sai dai shara su yake yi alaihi salatu wassalam akwai yadda ma kai ta gagara manzon Allah yana suma yace a kawo masa ruwa a fatar ne ya watsa ko zai samu karfin da zai iya fita ya watsa ruwan ya yunkuri ya fita masallaci sai sake suma yana farfadowa daga suna yace an yi sallah dan uwa mujiba mujiba manzo Allah yana farfadowa daga suna yana an yi sallah ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha tace la hum yantazirunaka ya rasulullah a a fa ai suna nan suna jiran ya rasulullah manzo Allah ya ƙara kawowa sai da aka yi haka sau uku fitar ta gagara manzo Allah ya ce a ce Abubakar ya sallah to haka shehu Ibrahim radiyallahu anhu sai da ta kai ga sai an rirrika shi sannan a fito da shi gida a zo da shi masallaci sannan ya yi sallah bai yadda ya sallah cikin gida ba ba sai cikin masallaci kuma cikin jami'i domin ya karantar da irin rayuwar sai na rasulullah magajin manzon Allah ne khalifan manzon Allah ne sallallahu ta'ala wa sallam ka yan uwa muna da aiki wallahi muna da aiki kamata yi jama'a wanda ba wajibi ne ya zama komai namu yana karanta da wane ne shi in an gan mu a fahimci shugaba cikin mu ayyukan mu maganganun mu da halayen mu wanda ayyuka da halaye da maganganun na shugaba radiyallahu anhu suna karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ana karantar manzon Allah a cikin maganganu da ayyuka da halayen shi Ibrahim radiyallahu anhu wannan fage ilimi fage ilimi a gurguje shehu yadda ba da muhimmanci ai ya kamata dai mu fahimta maganar mu ta farko shehu tun kafin ya kai shekara ashirin duk ilmomin nan ya karanta ya karance ko abin da ta ma ya karance me ya rubuta me ya rubuta nan za ka gano ya karantu dan shekara ashirin da ɗaya yana rubuta littafin da ya shiga duniya ana kagawa ana lalle wannan ya isa malam dan shekara ashirin da ɗaya ba yana da shekara ashirin da ɗaya ruhun ajabi amma ya ka gani har yau har gobe ga garba don littafi ne ruhul ajabi shehar da Allah mai yana da shekara ashirin da ɗaya to kai a ce maka wannan bai yi karatu ba ai ga gaba ta kota so ba wanda magana ba ta kota so ba shehar da Allah na da ake cewa ilimin shehu na baiwa ne yace baya musun na baiwa ne amma irin wanda ake wahala a samun ma yayi wanda ake wahala a samun ma yayi radiyallahu ta'ala za a mahaifinsa zai tura shi gadin gona saboda birai suna kanna a cikin gona su za su je su kwana a gona fa amma warƙoƙin shi na mukutasar ko warƙoƙin makama suna nan cikin aljihun shi yana kan bishiya yana gadin gona amma yana karatun bitar me ya karanta yau a karatun sa yau yana matashi haka shi wajen Allah ba haka take da fa'arfa ilman lil jahalati wadi'an wa aqsiru rayat as-salim fa adhinu يكون زمام العالمين جميعهم بأيدي رجال بالأنون تمكنوا yace ni manufata ga na tsaga darajar ilimi za ka ɗauki ‘ya'yansa ki bi irin shehu amma abin da yake so yana so su cuɗanya da mutanen duniya a fagen ilimi ya ɗauki ‘ya'yansa da jikokinsa da ‘ya'yan almajiransa ya aika su azhar yace kai ka je wuri ka za ka yi karatu kai ka je wuri ka za ka yi karatu kai ka je wuri ka za ka yi karatu kuma za su samo wani karatu ne amma karatu kan sun same shi amma domin shehu ya nuna watan fagen ilimi su je a goda da su su yi gogayya shehu da Allah ne aika su a azhar dan ka san muhimmanci da ilimi sannan duka inda almajiransa suke yake cewa ku je ku gina mun makarantu na ilimi da alkur'ani a garuruwan da haka yake cewa watan ragwamar halitta an alam gabaki da za ta zama a hannun wasu mazaje bil ulumi tamakkanu wanda suka samu tamakkuni a cikin ilimi don haka wani wuri ka jena na fa'an yal ashrar taha wa faqa li rijal tuqa wal rushdi wal ilmi wal fawzi ina gode wa Allah cewa taha da ƙarfin zuciya shine sayyidina rasulullahi ya kore man duk a shararai ni ba a shararai cikin mutane kaji wannan magana ce fa ƙalubale ne wanda kamata ya mu zo mu yi ta karatun wannan magana sai na nafa annal ashrara qaha qaha mai ƙarfin zuciya kore man duka a shararai to suwa ya koro maka yace wa saqari wa saqali rijalat tuka mazajen tsoron Allah والرشد da mazajen shari'a wal ilmi da mazajen ilimi wal fawzi da mazajen babbar rabo su ne nawa ka bi ka gani wannan magana da shehu faɗi haka take duk ƙasar da ka tafi ka bincika mabiyan shehu ibrahim su ne malaman ƙasa ya ishe ka misali na kuma ka san ko ina ba ka san nan najeriya malaman kano su ne malaman najeriya ka ƙara ka tafi zaria kakkat malaman zariya ga baki ɗaya madiya shi Ibrahim ne. Malaman Kano kakkat madiya shi Ibrahim ne. In ka tafi mai sukuri madiya shi Ibrahim ne. In ka tafi shafi in ka tafi ina duk inda ka tafi hutattun malamai na masu tsoron Allah na ƙasar su ne mutanen shi Ibrahim. Baka na fa'adiyar ashirar ta hawa ta ƙalin rijalin tuƙa wa rushdi wal ilmi wal fawzi. saboda haka wani wuri kaji ya ce labudda an tuqaddima ta'alluma wa kulli shari'atin ilahi muhkima fal ilmu umri hu imamul amali kama ata anta khairur rusul yace dole ka gabatar da neman ilimi tafiya ta zuwa ga Allah ba a yi ta da jahilci aka ce yace dole a gabatar da ilimi kuma ka zama mai tsananin kyautatawa ga shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wuce kai ilimi fa shine imamul amali imanin aiki shine ilimi umri na rantsi da bari sauran rayuwata wannan magana fa shehu yace kama ata an daha khairin rusuli magana daga manzo Allah take cewa al-ilmu huwa imamul amali don haka yace hasil ulumul arba'in as-salik awwalha ifadu rabbil salik wa wa thani an ta'rifa haddai gashi na saboda yanayi na lokaci duka shehu na bayanin ilmoma masu amfani da muhimmanci dole ka tabbatar da ka hassala su ba za a ibada da jahilci ba ba za a ibada da jahilci ba dole sai ka san ya za ka bauta ma Allah me ya halal me ya haram sai ka san wannan sai ka san ilimin cutar zuciya da kuma me ake gyara wannan cutar da me ake magance ta duk sai ka san wannan kai littafin shehu yayi رضي الله تبارك وتعالى عنه تذكرة الأنام في أن العلم هو الإمام تذكرة الأنام في أن العلم هو الإمام أتكي بابا أبن لك يتكي إلا كرم تدمينين إلمي سوى نيني معلمين menene hanyoyin neman ilimi menene na dubban mai neman ilimi menene na dubban mai karantar da ilimi menene darajojin shi kan shi ilimin shi hukin littafi ya ce kutub har yanzu littafin nan malamai na ɗagawa suna ganin cewa lalle an zuba ilmu ma a ciki wanda ya wannan littafin kuma shehu yana da shekaru waɗanda suke wato na matasa duk ne wannan rubuce-rubuce daga Allah tabaraka wa ta'ala don haka abinda shewar Allah wani matafi shi matafi ilimi ce za ka kai magiyin shehu kar a same ka kana wasa da ilimi balle ma a same ka kana gani gani ga masu ilimi kana ganin wannan wahala ce mahajjubai ne mahajjubai ne ana aiki ne na mahajjubai ba su gane ba a'a ko kaɗan shehu radiyallahu ga matafi shi da cewa sannan ɗan uwa abin da muke so kusan ƙarshe ƙarshe saboda yanayi na dare mu rufe da shi shi ne mun ji matsayin shehu ibrahim radiyallahu anhu a cikin gelon manzon Allah ya ƙare a cikin son annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wannan fagen daji ne shi yasa ba ban ban tabo shi ba bayani kan soyayya da kare shehu cikin manzon Allah daji ne wanda yake mai faɗi ba san da za a kama ba in za a yi magana akan shi domin duk abin da ake cewa mahabba abinda malamai suka yi ta'arifin muhabba in za ka ɗauke shi a matsayin kujera ce to shehu ya hau ya yi daidai da wannan kujera imam al-qadi ya a cikin ashiba bi ta'arifi hukukin mustafa sallallahu alaihi wasallam yana ta'arifin menene muhabba yace soyayya mutaba'a bin manzon Allah shine son manzon Allah bin manzon Allah shine son manzon Allah eh har da saurayi ce wata kila sun hararo masu wannan tarihi sun hararo aya da ke cewa kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to in nan ka tsaya to shehu aya ne cikin bin manzon Allah in ka koma akan ambatan yawan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine soyayya to nan ma in kujera ce shehu yana nan daram kanta in kana magana kan zuciya a karkada kowa ciki sai manzon Allah kadai fa wallahi ma fil qalbi hazzun li ghairihi wa ghayru rasulillah laysa li ta'lam ba kowa cikin zuciyar nan sai manzon Allah a san da haka a san da haka a san da haka wani ne ce wa inna iltifat alqalbi waqtan li ghairihi adabun shadid lastu aqahu yahdithu zuciya ta ta karkata zuwa ga wani ba manzon Allah ba azaba ce mai tsanani ba lastu arzahu ya hadisu ba ma zan yadda ta faru ba ba ya karkata zuwa ga wani abu manzon Allah ba to wannan dai in yana magana son annabi sai ya rantse ya ce ala fashhadu anni uhibbu muhammada wa abghadu kufranan kama rinta lahab ahabbu ilayya min walidi wa walidi wa nafsi wa ahli bal hamadi sayusabu yace ku shaida duk duniya ku shaida ina son manzon Allah ina son manzon Allah yace ala fa shaidu anni uhibbu muhammada ko ina kin kafirci kamar yadda nake kin wuta sai habarbaka ya kake son manzon Allah yace ina son manzon Allah fiye da walidi ahabu ilayhi min walidi fiye da ƴaƴana walidi fiye da iyayena fiye da dukiyata fiye da komai kai har rayuwata da ke tsakanin karkari na na fitan manzo Allah da ita kaga wannan shehu na karantar da mu hadisin salatun man kunna fi hadisin rasul malik radiyallahu anhu a cewa salatun man kunna fihi wajada halawatul iman abubuwa guda uku duk wanda suka zama gare shi ya samu karfin imani to shine a gurguje shehu radiyallahu anhu kuma kusan karshe karshe matsayarsa أصحاب من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ يريك أصحاب من ذن الله يا شيخ يريك إعلان جدا من ذن الله صلى الله عليه وسلم وشيخ دن تكالو ينا أكن تفرق إنا الطلب الصالح مقبات أنا قريب شيخ رضي الله عنه ينا أكن تفرق مقبات أنا قريب شيوا إعلان جدا النبي صلى الله عليه وسلم تتحضر النبي تكبرتي يا رب ميدي بركوها بقى wannan ita ce matafiyar shehu fa wannan ita ce matafiyar shehu fa da ka kai yau in ka ga ba haka ba wallahi tun da wuri ka kama hanyar gyara matuƙar ka ji kana da ƙaiƙai a cikin iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kana da ƙaiƙai da wasu daga iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ka barki shehu bane shi kan shehu babu abin da ya kai mai iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu mai girma shari'ai kuma shi wa za a kawo hadiya daga ƙasashe waɗanda suka kawo sun ganin suke sun yi wata bajinta sun haɗo mu shehu wata doki sun kawo ta suna ganin sun yi wata bajinta ba ku tashi ba shehu zai ɗauke ta gaba ɗaya ya liƙa ma wani sharifi wataƙila sharifin ran na ya taɓa zuwa wata rana wani sharifi ya bambanci gidan shehu ya zauna nan mutanen gidan suka saba da shi kaddara ta sa wani ya mai su'ul adabi sai rigima ta kawai tsakanin sharifin da wani sai bugu sai bugu sai aka je aka ba shehu labari shehu ya fito yana kuka da hawaye majina na fita na kanana da kafin karamin yaro duk wanda ke madina hankalin shi ya tashi nan kuma ba mai iya zuwa tun kare shi ce lafiya don ba a taɓa ganin irin haka ba aka je aka nemo sai ji a jisita ce kai kaɗai ke iya tunkara shehu ka ji menene menene menene ya faru sai ji a jisita sai zo ya faɗi gaban shehu yana tuba yana shehu muna tuba menene ya faru shehu cikin kukan yake cewa yawanyi ni ibrahimu khadimin manzon Allah khadimin Allah sallallahu alaihi wasallam a ce gidana an ci mutuncin sharifi ni din nan sai sake bashi wa duku hankalin kowa tashi kowa ya rusa kuka kowa ya rusa kuka a madina tukaula aka yi wannan aka yi ta lallashin shehu aka yi ta lallashin shehu ana ba shi hakuri daga ƙarshe shehu ya ce to shi kenan da ya hakuri ya ce a kira duk wani ke madina aka kawo ya ce kowa ya shiga gida ya ɗauko hadiyar sai ya aje ta nan aka aka aka shimfiɗa wani babban mayafi komi gare ka ɗauko ka zuba me tufafi ya ɗauko me kuɗi ya ɗauko me kaza ya ɗauko komai gare ka ka ɗauko ka zuba sai da aka cika mayafin nan dam da hadiya aka ɗaure shehu ya cicciɓa ya ce a kira sharifin nan a kira sharifin nan ya zauna shehu ya ce muna tuba shehu ba yake cewa muna tuba ya ba sharifin nan ya ce muna tuba ka yafe mana da abin da aka yi maka a gidanmu to wannan shine shehu ibrahim radiyallahu anhu akan ganin girman iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka da alayi da sahabbai da baki daya shehu ya haɗe su bai bar ko guda ba don haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko ina za ka je na jinjina gare su sai ka ja ce da alƙalƙalin maula da alƙalƙalin maula bi kulli nasihatin falabban ladhi qad zala anhu shaqaw atiqun fa huwa khayrun yara ba'da rusulihim abu hafs al-faruq ba'da talahu yace manzo Allah ya kira zuwa ga Allah da dukkan nasiha waɗannan da Allah ya wanke su daga tsiya ya wanke su daga rashin arziki talabba su suka karɓa kiran manzon Allah kaga nan shehu da musu jinjina da tambarin cewa ba su ba tsiya ba su ba rashin arziki wanda suka karɓi kiran manzon Allah to su wane ne sai ce atiqun sai da Abu Bakar atiq fa hu khairul wara ba'da rusulihim shine fiyayyen halitta ba manzannin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tara ashabi ala thaqalain siwa an-nabiyyin wal mursalin Allah ya zaɓi iyalan ya zaɓi sahabbaina akan dukkan mutum da aljan in dai ba manzo ba ne ko kuma annabi su iyalan gidan annabi su tsokar annabi ce ba a ba a kwatanta su da kowa iyalan gidan annabi tsokar annabi ce ba a kwatanta su da kowa fatima bint abdul jinni ita ce mahaifiyarsu za ta yi ci gaba yace atikum fa khairu wa ba'du muslim abu hafsin al-faruq ba'du talahu wa kenin sai na bakar ya ce abu hafsin wane ne alfaruku ba a duka dahu ka karanta shi bayan wani sani wa usmanu bin nuraini wallai su sayyidi abu hasanin sinwun nabi wa silahu sannan sai na usmanu bin nuraini wallai su sannan zakin allah mai rinjaye wane ne abu hasanin sayyidi shugabana abu hasanin baban hasan sayyidina ali bin abi talib sinwun nabi kanin annabi ne wasina husakun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya yi zama daga shi sai shi su kadai ke bauta ma Allah daga manzon Allah sai sai na Ali kadai suke bauta ma Allah wa talhatu sa'd wa zubair sa'iduhum wa amir wal awfi zainu madahu yace sannan ya ci gaba da talhatu talhatu ibn ubaydillah sa'd sa'd ibn abi waqas zubair ibn awwam sa'id ibn zaid wa amir sannan amir wal awfi da abdurrahman ibn awf zainu madahu wancan abu ubaidah ibn jarrah shine amir abu ubaidah ibn jarrah ثم وخير قرون ثم قرن يليهم وقرن يليهم فقدوا جهباه yace sannan karni wanda ke bin su na tabi'ai da ta tabi'u tabi'ina fuddilu bihi babu an fifita su saboda ni saboda manzon Allah da haka ƴan uwa a gurguje tafarkin mu na ɗariƙar tijaniya tafarki ne na tafiya tare da da girmama iyalan gidan annabi da sabon annabi ba ma mamata maudu shehu ahmad tijani sahibul qurbi wa tadani wanda manzon Allah ne ke faɗa masa cewa sharifi ne jikan shi ne anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan nasabuka min hasanin nasabaka daga sayyidina hasan manzon Allah ya faɗa masa sayyidina shehu tijani radiyallahu anhu to shehu tijani abin da yake karanta mana cewa bambancin mu da sahabban annabi sallallahu alaihi haka ne ya kuta ke wa amaluna ma'ahum kama qala shaykhuna ka ayri qadati ma'adadi bi mumailati yace yadda ayyukan mu tsakanin mu da sahabbai yadda kasan saurin wani tsuntsu da ake ce mu durwa kaga durwa irin saurin shi to ya za a kwatanta shi da sahiyar ƴar tururuwa to mu kamar ƴar tururuwa ne su habba annabi sallallahu alaihi su ne kazar durwa kaji kama qala shaykhuna wa a'maluna ma'ahum kama qala shaykhuna ka dayri al-qadati ma'a dalili numailati to wannan abin da shi tijani ya faɗa mana kenan shi ibrahim radiyallahu anhu ya ci gaba da ci yusaddiqu bima atahu jahabizun atiqun wa faruqun bi bayni shu'unu watan wanda suka gaskata manzon Allah wasu kwaraza ne jagorori ne na daban su ne Allah ya ma arzikin gaskata manzon Allah sayyidina Abubakar a teku yana tare da manzon Allah shekara arba'in suna abuta da manzon Allah tun yana dan shekara goma sha takwas manzon Allah da shekara ashirin Allah ya haɗa abutar su kuma da Allah ya haɗa abutar sai da ya faɗi da cikin alƙur'ani idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ne ke shaidar suhubar sayyidina Abubakar da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aiko arziki ya tabbata ga duk mai neman shi a cikin ganin girman sayyidina Abubakar sannan wa Faruq da sayyidina Umar Faruq wanda a shi shi addu'a manzo Allah ne manzo Allah ne ke cewa Allah ka ɗaukaka ka ƙarfafa wannan addini da ɗayan umarori guda biyu sayyidina Umaru ta faɗa gare shi shi ne shauki cewa da zaidi shu'unu kai sha'anona fa na girmin ɗaukaka ta tabbata ga shugabannin da guda biyu wa usmanu zunnuraini wa sinu sayyidi aliyu abu sibqaini fa huwa makinu idna usmanu zunnuraini wanda ya auri ƴaƴan annabi guda biyu sannan wa sinu tabon annabi sakon annabi sayyidi shugabana sayyidina aliyu abu sibqaini baban jikokin annabi alhassan da husaini faho makinu mai cikakkiyar daraja a wajen Allah wanda ke da shaidar Allah na son shi yana son Allah manzon Allah na son shi yana son manzon Allah manzon Allah faɗi haka yace la wuce nan raya ta gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu a yakin Khaybar gobe zan ba wani mutum tuta wanda ke son Allah da manzon Allah Allah da manzon Allah suke son shi kowa bai san kowa ne ba kowa ya tsimaye shi ne sai na umar ce ban taɓa gurin makami ba shugabanci ba in ba ran nan ba hadda gani ke da manzon Allah ya hango ne ya ce umar zo ga tuta da safe kowa ya gwagwalo ido a ce ya tawo ya karba saboda wannan shaida kowa na son a ce shi ne manzo Allah ya jiji ya ce ai nabnu abi talib na ba abu talib yake na ba abu talib sai yana can gida ba lafiya maza maza ku je a zo man da shi aka je aka zo da sayyidina ali bai da lafiya aka riko shi take mun Allah ya warkar da shi ya miƙa mai tuta ce in ka sa kai ba juyewa sai an ci kai bara to shi ne sayyidina ali fahu makinu sannan wadal hasu sa'adun wasu bairu sa'idu fatattaharu an shidhir rijali baninu shi wace kun ga waɗannan da na gano muku kai wallahi zamani yana ruwa irinsu don bai da irinsu ba wani zamani da zai kawo maka ko a da ko a nan gaba wanda zai kawo ma irin waɗannan babu shi fatattaharu an shirhar rijali baninu ونجل لأوفد أقسم إلى العلا ونجل جراهد للقرون أمين هذا عبد الرحمن بن عوف هذا عبد أبو أبي بن الجراح أمين هذه الأمة تنشر كتب أهل بدر قبل أهد وخندق وفتح وكل بالمديه أمين فيا رب هب لي بالأمين وصحبه حياتي على دين الأمين أدين شهوتي يا أبنجدي ya Ubangiji na ina roƙonka da alfarma amintaccen Allah wa sahabihi da sahabbansa kaiman arzikin in rayu akan addinin musulunci haka shehu ke cewa radiyallahu tabaraka wa ta'ala da ƙarshe shehu bai da abin da ya kai alƙur'ani bai da abin da ya kai alƙur'ani duk duniya inda zai shiga zai shiga da ƙur'ani shi kuma subuɗin da yake yi duk sati ya sauka duk sati ya sauka Qur'ani kuma yana da sauka ta kwana uku kuma ta kwana uku mata da ta kwana bakwai ba duk inda zai shi zai shiga ba Qur'ani shi domin ya nuna mana ya karantar da mu babban muridi karatun Al-Qur'ani babban muridin sa karatun Al-Qur'ani za ka za ka daina ma Al-Qur'ani jinjina kuma yake cewa a gina mai makarantar Al-Qur'ani yake musu shugaba larabe je gani shugaba larabe kusa ku je ku gina mun makarantun alkur'ani yanzu ba a rasa hizbun rahim daga umarnin nan da shehu ba ba a rasa hizbun rahim wadda ke karkashin shehu balarabe je gani shehu balarabe gusau sama da dubbanni rasta daga nan har kasashen waje akwai hizbun rahim hizbun rahim hizbun rahim kuma da shi wace a je gina da makarantun alkur'ani kuma ma sai ka je yana cewa watan ya ubangiji ka sanya كرامة ولتجعل الحفظ كتابك الكريم كرامتي إلى لقائك العظيم Allah ka sanya ni karama ta kuma lauli na da karama da ta yake ci a zamanin shi ta ce shi abin da yake so har ta ci qur'ani yayi yawa a zamanin shi har ta ci qur'ani yayi yawa a zamanin shi to Allah ya gamma shi da haka ba ka sai ka je na cewa ta lahu ayatun ta qama da tahari ba'da ma tala shafi waha aina zalmanni was salwa manzo Allah na da mu'jiza wadda take ta tabbata har Allah ya gada ƙasa lokacin da mannu da salwa ƴan shila da zuma da Allah ke tauko banu Isra'ila lokacin Annabi Musa babu su sai tarihi amma Qur'ani na nan wannan mutum ta manzo Allah tana nan bayan wacce mu'jiza ta wuce ta Annabi Musa yace kamar an tambaye shi menene wannan ayatun tabqa madad dahari ba'da ma talata siwaha yace kitabun karimun min karimin munazzalun عليك كريما من كرام على المطوى القرآني والكرمة wanda ya zo daga Ubangiji mai girma, wanda aka saukar ga manzo mai girma, kuma manzon mai iyaye masu girma waɗanda suka ɗaukaka a matsayi. Kitabun majidu min majidu munazzalun ala qalbi man yamhudda lalama al ahwa. Littafi ne ta gaina sai Qur'ani kinjina. Littafi ne mai girma wanda ya zo daga Ubangiji mai girma. abin saukowa abu ta zuciyar mahid sarari mai shafewar kata shi ne na rasulullah sallallahu kitabun azimin min azimin munazzalun ala a azamin arsali mallaktu takwa littafi mai girma da ya fito daga annabi da ubangiji mai girma abin saukowa ga mafi girman manzanni wanda lubsu huttaqawa tufafin manzan Allah tsoron Allah wani ba su taqwa zalika khairun وسنة تباه المنال كتاب من الله الجليل جلاله على المصطفى المختار صلى له شرعا للتابي daga Allah shine wannan mu'jiza da nake faɗi wacce ta zo daga Ubangiji mai girma da ɗaukaka littafin an saukar da shi alal Mustafa al-Muqtari abu sa abun zabi al-Muqtari abun zabi dai man la lahu sharwa wanda ba da tamka wannan kitabun bihi shar'un min al-arsh nazilun ala khairi makhluqin bihi yaqul balwa littafi ne wanda shari'a ce su kutum da ta sauka daga al'arshi gawa kama sai makhluqin an sauka da alqur'ani ga fiyayyen halitta bihi yaqul balwa wanda Allah ke dauke bala'i da shi in ka ce bihi da alqur'ani ko bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ƙarshe sai shehu ya ce to littafin nan da nake mai kirari da jinjina alaika bihi hablan min Allah wa tiqa fa fihi najatun min dalalin wa min igwa yace na rika sheka kai riko da littafin nan kai riko ka amintu da shi fa fihi najatun duk ina ta tafi da ciki in kana so ka tsira duniya ka tsira lahira alaika bihi ka riko da shi in kana so ka tsira daga bata kana so ka tsira daga halaka alayka bihi ka riko da qur'anin nan sai da karshe ce huwa al-hadi hadi al-mustafa wa siwahu hawan wa dalalun la taqdu burahu fa wahyu min Allah al-jalil jalaluhu ala akmal al-arsal wa huwa talahu wa bayyanahu idza bina shari'atan lidha al-wahyi غير المصطفى وهداه شريعة من الله إذا شريعة دي شريعة ما تمنى الله بحوان son zuciya ce fata ce karka yadda a jaka wane ne ya ce shi ne wahayi daga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya ala akamar arsali arsa mafi girman manzanni fahuwa ta lamu maza Allah ne karanta alƙur'ani don haka ɗan uwa saboda yanayi na lokaci ba kun san za mu tsaya a nan a taƙaicen taƙaitawa mun ji wane ne shehu ibrahim رضي الله تبارك وتعالى منين متفي الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى من شيخ يرى ينا كرنتوا من شيخ أم منفسع منفسع معنا قصدنسا إل منين منفسع kamar abin da yake so cimma ya faɗi wani matuƙasti fihimu أن أسوقهم إلى حضرة البر الرحيم إلهنا من فاتا cikin al'umma idan an kora su zuwa ga Allah kora su zuwa ga Allah kora su zuwa ga Allah saboda haka ɗan uwa abubuwan da ke faruwa yau wannan darasi ya ishe mu mu zamo ya zama auni kowa ya auna kansa shehu radiyallahu anhu bai yadda da saba ma shari'a ba ko da da kwaran karan gashi bai zai saba da shari'a ba ko da a kai ba to ya muke a yau sai mu auna mu gani sai mu auna mu gani akwai lokacin da aka kafa dokar ba za a yi sallah ba a ƙasar Senegal ba ba ɗaya ba za a yi sallar Juma'a ba an ba da doka shehu ya ce a'a shi kam tun da Allah ya ce a Juma'a ba wani zai hana shi Juma'a babu wani zai ba wani zai hana shi Juma'a sai da ku aka yi haka ƙasar senegal a ran nan wannan jima'a babu inda aka yi jima'a sai masallacin shehu aka aiko da sojoji su hana a yi sallar suka zo aka ce shehu ga sojoji fa ne su suka mutu su ba ruwan kudu shehu ya shiga ya tantsu ya zo ya fito ga sojoji za ta su tsatsare shehu ya zo duk wanda baya jin tsoro ya taho masallacin shehu ya sallar aka taho shehu ya zo ya fito ya hau mimbari ya yi hudu ba ya yi hudu ba yana ƙara hudu ba aka tada sallah waɗanda aka turo su hana a yi jima'a wasu ba'alin su ma da su aka yi jima'a suka yi tafiyar takalmin su suna azalla suka bi shehu aka yi jima'a kuma an yi ko su hana a yi jima'a saboda a kan tsayawa kan gaskiya shugaban tsoron kowa a kan tsayawa kan tafarkin manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya ce babu ya ce alilu liman ya kafar amina in ka ga ina taushin hali da lallabawa ga wanda ke bin manzo Allah ne amma wa inni ya ce alilu liman ya kafar amina wa innani shadidun wa sa'abun isqadu ila al-ahwa amma fa ban da sauki ina da wuyar kai ga wanda ke tunanin ya jani zuwa ga son zuciya ba tafarkin manzo Allah ba ban da sauki wannan shine shehu Ibrahim radiyallahu anhu saboda ka yan uwa mabiya dole mai garan bawul da diyanmu ga wannan babban shaidi mu riƙa nuna misali har wani ya fahimci shehu ibrahim ta jikinmu amma wani aikinsa maganganunsa ahwal ɗinsa sun sa an ƙaurace wa shehu menene yayi ka ga bai zama alkhairi ba ya zama sharri ai abin da ake so kai ka zamo dalilin abu shehu an ganka mai amana mai halayen manzon Allah mai kula da ibada mai tsoron Allah mai kamun kai wannan wani almajirin shehu Ibrahim ita ce tarbiyyar shehu Ibrahim kai wannan tarbiyya ko mai kyau ce ka sa abu shehu Ibrahim da halayenka saboda ka yan uwa mu rike wannan tafarki Allah ya mana muwafaqa Allah ya sa mun dace a farma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mun dace waɗanda suka shirya wannan zama Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi shugabanni waɗanda suka zama dalilin haɗuwar mu da ɗan uwa a cikin wannan gari mai albarka shine gari na ɗan leman wanda tarihi ya tabbatar da usurat Maulana الشيخ عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تبارك وتعالى عنه وندا tarihi ya tabbatar da shi ne jakadan da ya kawo ɗariƙar tijaniya a wannan yanki gaba ɗaya. Maulana Shehu Umar Tuti, Rabbi Allah tabaraka ta'ala anhu, mai rimahu, Hizbun Rahim, wanda darajojin shi in an tsaya daga nan har safi ana faɗan darajoji Maulana Shehu Umar Tuti Rabbi Allah anhu ba za a kure ba, ba za a kure ba, ko kaɗan darajojinsa a ilimi. da jihadi da ma'arifa da walittaka abun ba ba muhalli bane babu lokaci babu lokaci shine wanda yayi shiftar jawahirul ma'ani wa lokacin sarki musulmi ballo dan shehu Usman ibn Bodi an ce ya zo lokacin shehu Usmanu kuma ya zo lokacin sarki musulmi ballo har aka yi shiftar jawahirul ma'ani waziri gidado shi ya yi shiftar jawahar ma'ani hannun maulan mushawarar kuti da ba a bakin maulan mushawarar kuti ya shiftar jawahar ma'ani aka rubuta shi yanzu haka littafin jawahar ma'ani da aka rubuta a wannan lokacin wanda shawarar kuti radiyallahu anhu aka shifta da gare shi a kakwato yana na gidan waziri junaidu akwai dattijin da ya faɗa man haka yace shi ya ga littafin lokacin Maulana Shugaba sun Bauchi yana bayani a kan watan jawahirul ma'ani cewa an yi shirkar shi daga bakin Maulana Shugaba Futi radiyallahu anhu a lokacin waziri Gidado ya yi shirkar shi. To shi ne ana faɗa haka muna gidan waziri Junaidu Allah ya ƙara mashi yarda da rahma. To shi ne wani dattijo a gidan yace shi ya ga jawahirul ma'anin makuɗi a wannan gidan za ka ko za aka je gidan waziri junaidu watan za a samu wannan littafi wadana shehu umar al-futi radiyallahu anhu darajojinsa ba su da iyaka in kana son ka san tafi ka ji rijalun dariƙa da rijalan shehu tijani nan za ka san wane ne maulana shehu umar al-futi radiyallahu anhu sannan kuma ka zo ka'ima ta masu jihadi waɗanda suka yi jihadi suka tabbatar da addinin Allah suka yaki suka tabbatar da addinin Allah a bayan ƙasa Allah nan ma za ka ji wane ne mu da shamun kuti alhamdulillah yau ga mu a garin da wani fa'ali daga usurar ta suke Allah ya kara masa yadda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ba mu albarka wannan usura alfarman sayyidina maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu yadda su Allah ya kara mana son su لتونسوا بجاه سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مالم محمد المكي والنشيني دليل والننزوى الله ساكا مثل الخير تصور الدكا شوى قبلني وأن سكشري ونن ونجد الله ساكا مقوة الخير الله ساوى زما يشيديم أقبان الله شوى من زونا دم فدي babban bawa daga bayin Allah jagora khalifan Allah a bayan ƙasar Allah Maulana Shehu Islami wa Sa'adatul Anami khalifan manzon Allah khalifan Shehu Tijani radiyallahu anhu Allah ya sa wannan wuri ya shige mu akan cewa mun zanna mun yi tarihin wane ne Shehu Ibrahim domin inda zikir salihi na ta tanazzala rahma inda ake ambaton salihan bayan Allah rahama ke sauka